بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu na fatawa daga Darul Hadith shiri na musamman wanda yake amsa tambayoyi game da hukunce-hukuncen azumi da kuma watan Ramadan a yau kamar kullum muna tare da malami da ke amsa mana waɗannan tambayoyi dr kabir abubakar amin hafsar har ga su ala assalamu alaikum na to masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuka sani za mu koma zuwa ga malam domin malam ya ba mu guzuri da ya kawo mana da shi a darasin mu na yau daga bisani sai mu ci gaba da tambayoyi insha Allah har ga su ala
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka yan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tasha ta wajen albarka ta albarka tv daga ko ina kuke a fadin duniya ina muku sallama a karo na biyu ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tare da fatan an sha ruwa lafiya Allah ubangiji ya karba mana ibadu a lokacin da nake so na yi a yau zan ƙara wani zance ne ana fata kai ya zama mujarradin maimai game da wata tambaya da aka yi a wani darasi da ya gabata shekarun jiya kenan na zamani wanda duk da yake asalin tambayar bata shafi waɗannan shirye-shirye na musamman da muke yi ba wata yar uwa ta yi tambaya ko in ce wani mai tambaya ya yi tambaya akan batun wasu sunaye da ake sanya wa biya akwai lawisa akwai yasmin akwai kuma ikilima to abin da ke so na ɗan ƙara mana a nan shi ya kamata mu zama muna da ainihin wato natsuwa wajen zaɓa wa ‘ya'ya da suna saboda tasirin sunaye ga shi kan shi tunanin yaro psychologically yaro sunan shi na mai tasiri kuma ji sunan shi mai daɗi sunan shi mai kyan ma'ana ne sunan shi mai tarihi mai kyau ne zai dinga jin cewa ya lallai an kyautata masa kamar da Musa Allah da Sallama yake faɗa cewa kullum mauludin duk wani da wato mustahamin bi hakikati yana race ne da ainihin hakikar sa to abu an biyo na sabi da zama a yanka masa ranar bakwai da musamman kuma a sa masa suna wajen sa sunan nan akwai bukatar ikhtiyari mai kyau da haka mu kula da waɗannan ainihin kyawun al'adu da aka san da su galibi saboda wato al'adar addinin musulunci da ta bishe kasanmu walillahi alhamd zaka ga galibi sunayenmu na yanka a ƙasashen musulmai duka sukan zo ne da larabci ba waɗanne ƙasashe ne na musulmai suke iya tserewa sunayen larabawa ba bawon a nan afirka ne ko a asiya kuma kamantansu har ma ana ganin kamar sanya suna da wani yare sai dai kawai saboda local consumption a matsayin shi na suna na yanka ko suna wanda yake za a iya cewa wato rasmi formal da za a galibi sunaye ne waɗanda wato na larabci ne ko na larabawa to a wannan lokacin da na yi na samu wani tuntuɓar harshe wanda daga baya na je na duba wajen musamman sunan yasin wai da na ambata ya sami ne sunan kuma sunan wata fulawa wata faranniya ce mai ƙanshi wadda ainihin wato ake ganin kyanta da darajarta to da kuskuren ya faru cewa da na yi wato masu bin mazhabin ko addinin shi'a suna girmama sunan saboda tunanin cewa akwai wani kabari na wani wali da wannan fulawa ta fito daga nan suka sawa wasu daga gaskiya wannan kuskure ne daga gare ina fata Allah ya ce mini abin da yake daidai shine sunan nargisa shine yake da wannan tarihi nargis shine sunan wata fulawa ce sunan wani tsiro ne shine wancan tarihi na faru da shi wannan kenan sannan shi sunan lawisa kamar da na ambata a wancan tsokaci suna ne wanda ba adami zai iya kuma zuwa ga yaren faransa ko yaren ingilishi asalin shi a sunan maza ne bios bios kuma suna ne shahararre a gurinsu wanda suna kallon shi a matsayin sunan wasu manyan sarakunan su jarumai ababen koyi da su shi kuma kilima kamar da aka faɗa ɗin ya kamata ma in larabcin za a faɗa dai a ce ikilimiya dan ikilim ne iklim kuma ma'anar shi yanki ko jiha ko state don za a ce yar jiha kaza sai a ce iklimiyatu ko a ce namiji ikilimiyo to amma aka ce kawai a ƙara ta'un ikilima to wannan zai iya zama kamar ma wato gwaranci ne ko wani abu na'am almuhim waɗannan sunayen dukansu ba su daga cikin sunayen da za a ce karar haramun ne sanya su mm, amma ba su daga cikin kuma sunaye masu wata falala ko wani abu wanda zai zama abin kwaɗaitarwa game da su na'am Da haka in mutum sunan shi kenan ko wata mata wata mata sunan ta kenan kuma ta ga yayi mata tana iya ta bar shi Na'am.
ba ta canza ba na'am dan ba ma'ana ce wata abun muni ko wata fasikanci kuma kamar haka ba na'am
Ah, ah, sannan kuma ba daidai bane wani ya kyari mutumin da ke da wani suna irin haka na'am annabi sallallahu alaihi wasallam Right.
ya yi kokarin canza wasu sahabbai da dama sunaye kuma sun canza da mm, sannan an samu kuma na sahabi wanda shine kakan ah, abin nan sayyid dan musayyib annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ya canza mai suna daga hazan Ah, ya ce ah, shi ba zai canza sunan da baban shi ya sanya masa ba.
mm, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi a haka abu na'am abin da ya yi na kyale shi din shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ah, akwai kofar da za a iya kyale wanke na'am duk da ke shi abin da ya na kin canzawan ya biyo shi da wani ah, abin nan tasgaro mm, a hasa ido yake cewa sun wayi gari wannan lafazi na hazan bakin ciki ko damuwa ya yana musu kamar wani abu da ke bin jinin su suka nuna suna da wani kunci a rayuwarsu subhanallah za ka sunayen munana suna yin tasiri Ah.
kamar yadda sunaye kyawawa suke yin tasiri na'am Allah ubangiji ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah Wa'alaikun salam. Kamala Allah ya saka da alkhairi. Tambayar mu ta farko bayan wannan ah, guziri da malam yau mana algawa ta malam an yi tsokaci akan tambayar na a baya amma tambayar na maimaituwa. M- Mace ce take da juna biyu kuma ta nuna ta sha wato a shekarun baya sakamakon wannan juna biyun ba ta yin azumi. In shekara ya zagayo kuma tana shayarwa. to wannan karan ta ji an matsa cewa lalle fa sai bai dai ta rama azumin ita kuma ciyarwa take yi yaya abin yake ne
to alhamdulillah wannan mas'alar ah, ko a cikin azumin nan na saurari wani tafsiri na babban malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ah, hafizahullahu wa ra'a wanda Amin.
yake yin shi a can garin Bauchi zoci na a babban masallacin Izala na Gwallaga shi na amshi wannan tambaya na Ah, kuma na san a shekarun baya malamin mu wanda yake wannan cibiya wato Shekul Albani Muhammad Awal Adam na ah, gafarallahu lahu shi amin ma ya amsa irin wannan tambaya a kan wannan masara.
na Abinda zan ce ɗaukowa daga maganganunsu da kuma maganganun malamai musamman al'alama Ibn Baz a fatawar da ya bayar akan matsalar nan na da allajnatu da'ima ta fatawa ta ƙasar Saudi Arabia da al'alama Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen duk waɗannan malaman Allah ya gafarta musu wanda Amin.
suke sun shuɗe daga cikinsu Mm.
ah, suna da fatuwa a kai.
na ita wannan matsala ah, kamar yadda malamai suke gani shine wato mata ne suka samu kansu a wani yanayi na sarrai asalin abin da ya kawo wannan kenan sarrai ne suka sanya shine cewa duk wata mace yanzu sai suka kafa kamar wata sabuwar mazhaba shine mazhaban yan bama azumi kwata-kwata inda muna da ciki ko ko ko muna da shayarwa za ka ko gwadawa ma ba sa yi suwa ne ba Ah, an ce wasu malaman islamiyya na ba su fatawa cewa in ma wa yake ki gwada wa yake ma ki gwada to almuhim tsakani da Allah asali waɗanda aka ce su sha azumi da nassan alqur'ani su ne marasa lafiya da matafiya na kamar da Allah ya faɗa kamar kana minkum maridan kuma Mm.
sake mai cewa kamar kana maridan au ala safar waɗannan su aka ce su sha azumi wanda za su rama daga baya to wa alal ladina yutiquna Mm.
da aka faɗa a cikin aya da ke tsakankani wallazi ne su kiran fidyatun ba amu miskin na waɗanda suke yin azumi da wahala su shayar wato su ciyar da miskinai ibnu abbas sai ba da fatwa kamar da yake cikin sunan ta imamu abu dawud Mm.
da ce waɗannan su ne al-shaykhul azuzu tsoho wal wal mar'atul ajuz da mace tsohuwa wanda ya sumani yuqiquna sauma suna Mm.
yin azumi da gumin goshi da wahala suke kaiwa na yace sai yace wal hubla wal murda da kuma mai ciki da mai shayarwa yace idza khafata Mm.
in sun ji tsoro To kaga ibnu abbas wanda shine champion na wannan fatawa shi ma yace ne idan sun ji tsoro musan na farko tukuna wannan na idan mace ta ji tsoron ba za ta iya yi ba tana tsoro ga kanta ko ga ɗan cikinta ko ɗan goyonta ko tana tsoro ga duka biyan ta gwada yiwu ba wataƙila bara ko bara waccan ko a wannan shekara ta gwada ta ga ta nema ta fita a hayyacinta ko tana nema ta salwantar da rayuwarta ko rayuwar ɗan ta ga wannan ta gwada ta sai ta ji tsoro to wannan sai a koma masa da ka'idar cewa a ainihin wato a taisir don Allah ya ambaci taisiri game da azumi duk da hukumar yusra na da hukumar yusra wannan kuma dama abin nan duk abin da ya kunci dole a yasa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir da cikin qawaid al'amma na usul al-mashaqqatu tajlibu at-taysir da ka ba za a ce ta je ta yi har cikin ta ya samu matsala ko dan ta samu matsala ko ta samu matsala sai a ce sai a je ga magana to ta aje azumi saboda wannan wahala to amma idan ta aje menene akan ta malamai tun a da can zamanin tabi'ai da na bayansu suna da fatoyi kala uku ne akan wani fatawa ta farko ita ce wannan mashahuriyar fatawa ta ibnu abbas cewa kowane azumi da ta sha za ta ciyar a madadinsa akwai fatawa mai cewa za ta ciyar a ranar azumin sannan kuma za ta rama a bayan sallah kuma kuma fatawar da ke cewa za ta rama ne kamar sauran waɗanda suka sha azumi wannan fatawar ta fi dacewa da usul da gawa'ida amma na ainihin azumi saboda faɗin Allah fa iddatun min ayyamin idan an sha azumi to a rana a rama shi a wasu kwanaki wannan ya shafi dukkan wani wanda ya sha azumi can da aka ce akwai karina da aka ce inna Allah wa ba'a anil musafiri nisfa salati Allah ya sauke wa matafiyi rabin sallah sannan wasiyani ko da azumi wa anil mari da kuma mara lafiya shi ma sauke mishi azumi sai aka hada aka ce kuma da mata masu ciki da mata masu haihu kaga dilatin iktiran da aka hada shi ne yadda mara lafiya da mara da matafi suna biya su ma biya ne a kaci haka abin da yake daidai kuma ya fi dacewa kuma ya fi natsuwa kuma ya fi guje ma ainihin shubha da kuma da ma yuri buka ila ma la yuri buka matan musulmi idan mace ta sha azumi ramuwa ne a kanta wannan shine asali wannan shine zai sa ta daure ta iya yi kuma aka ce musu ba a rama wannan shantakewa kawai suke su ta ɗiba girki abinsu za su iya ba za su iya ba shi ne damu su mutum da dai mazajen sun aje abinci su ta ɗiba suna bai wa talakawa to ba ba yi da an bai wa talaka ko almaji amma da kisa abin da ke kai kin sha azumi shine ramuwa sai in kwata-kwata ba za ki iya ramawa ba da kin zama wa ala da yin yake kina a ciki daga nan har yau mutum bulan sara'ir ke ba za ki yin azumi sun zama kamar mai chronic ulcer ko mai wata cuta wadda bai iya yin azumi amma matuƙa za ki samu lafiya wata rana ki samu ƙwarin jiki wata rana ku ba azumi yana nan a kai da haka wannan mazhaba da mata ke masu ƙirƙiro ta mazhabar 'yan ba azumi inda ciki ko haihuwa da ciki ko goyo wannan masaba ce wacce ke ainihin matruha wanda masaba ce abin watsi ba daidai ba ce sannan kuma mata su tuna cewa wannan wata na ramadana wata ne mai albarka wata ne mai ainihin kawo mutane kusanci zuwa ga Allah da samun gafara ke yanzu kin yarda kawai saboda wani tawili ko wani sarran ki dukki watsi da waɗannan darajojin kawai ki shanta ke duk musulmi suna azumi ke kuma shekara da shekaru ba ki yi ta yi wata tunda ta fara haihuwa daga tunda ta yi aure ba maki ta tafi shekara goma sha biyu tana active haihuwa da shayarwa a zamanance din da ta yi aure tun shekara ashirin sai za ta iya kaiwa shekara talatin da biyar tana haihuwa kullum ko ciki ko goyo ko kuma duka biyu tana gwarni to kenan ke duk a wannan shekarun ba za ki ajiye su to wani irin addini kenan wannan matan su ne masu kirkiri da haka a takaice ne duk mutum ta sha azumi sani cewa abin da ke kanta shine rabuwa kuma azumin bai halarta ta sha sai ya tabbata cewa ba za ta iya yi ba da za ta ainihin wato sha Allah ubangiji ya samu dace masha Allah
Ana Allah ya saka da alkhairi da wannan cikakken jawabi da aka yi mana na wannan matsala wadda tana ta maimaituwa musamman ga su mata ɗin saboda waɗannan lalurori. kuma kamar yadda malam ya ambata akwai waɗanda suna da juna biyun ko suna da goyon suna sharawa kuma suna yi wanda suke ta haihuwa da goyon irin wannan ba sai yan shekarun nan da Subhanallah.
matan da suka yi wayo haka ya musu yawa.
Allah ya kyauta. To masu kallon mu da sauraron mu lokacin mu ya kawo jiki za mu saurara a nan sai Allah ke mu shiri na gaba. A madadin gidan talabijin na Albani TV sai ma da shan Allah da injiniyoyi da suka kawo muku wannan shiri sai malami da ya amsa mana wannan tambayoyi. Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar ni Muhammad Abdulkadir Shitu Abu Waisa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Wai ta ce ta kai ne ta ce ne ta ce